أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda shine ya dace da sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya darasi na bakwai aya ta saba'in daidai za mu tashi a cikin tafsirin suratun nahli wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu idan za ku iya tunawa mun tsaya ne a daidai gabar magana da allah yake magana dangane da irin yadda ya halicce mu kuma shine zai ɗauki rayukanmu Allahu wallahu khalaqakum summa yatawaffakum Allah shi ya halice ku sannan kuma sai ya dauki ranku lokacin da ya ga dama wa minkum man yuraddu ila ardhali al-umuri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna Allah alimun qadir to ya za mu tashi aya ta gaba wallahu faddala ba'dakum ala ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون Allah yake cewa shine ya fifita sashin ku akan sashi a cikin arziki basata ala wahidin wa dayyaka ala al-akhar wani Allah ya shimfiɗa masa arziki mai tarin yawa bai san abin da ya mallaka ba duk abin da ya taba kuɗi ne arziki masha Allah tabarakallah dukiya dai ba a cewa komai komai ya taba riba yake shi ya fi karfin abin da zai ci ya fi karfin abin da zai sha ya fi karfin gidan zama ya fi karfin sutura ya fi karfin komai da ka sani na arziki masha Allah tabarakallah wani kuma aka kuntata masa yana cin bakin talauci mugun talauci ba abin da zai ci ba abin da zai sha sutura tana gagararsa wurin zama yana gagararsa iyali ba lafiya ya'ya ba lafiya abincin da zai ci wahala kuma dukansu bayan Allah ne kuma wallahi dukansu Allah yana so ba mamaki Allah ma ya fi son wannan marashin akan mai halin amma mai karfin imani ne yake iya gamsuwa da wannan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah shi ya fifita sashin ku akan sashi wajen arziki kallala wa kassara wani ya bashi kadan wani ya bashi da yawa famal ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa wadanda aka fifita din nan ba sa daukan arzikin su su bawa wanda aka ainihin wato azurta su din nan ko waɗanda aka fifita su aka ba su arziki ba sa iya ɗaukan arzikinsu su ba wa wanda suke bayansu ne su zama daidai sai dai mai arzikin ya rike arzikinsa ya bar bawa a matsayin bawa yana cikin cin bakar wahala ballantana ma su zamanto daidai da shi mai gida da bawansa ba za su taɓa zamantowa daidai ba bai yadda ba la yardauna an yakunu hum wa mamalikuhum fi ma razaqahum Allahu sawa ba su yadda ba su zamanto da su da bayansu na gidajen su zama ɗaya kai ɗaya in ji Allah ya ce halin mutane ne ka duba misali ne Allah ya buga kamar yadda imamu katada yake faɗa yanzu kai da Allah ya maka arziki ko Allah ya maka wadata ko ba za ka iya daukan arzikinka da wadatarka ka bawa bawanka da yake ƙasa da kai ba don ku zama ɗaya to me yasa kake hada Allah da wani abokin tarayya a cikin ku akwai wanda zai dauki matar sai ba wa wani ba daɗi ba daɗin shirka da mata ko a cikin ku akwai wanda zai ɗebe dukiyarsa duka ya ɗauka ya ba wani a cikin ku akwai wanda zai ɗauki abin da i mallaka na duniya ko kujerarsa ta mulki ya ɗauka ce ya ba wani ko kuna kyamar wannan amma me yasa kuke haɗa Allah da wani wajen bauta to misali ne Allah ya buga tunda ɗayan ku baya yadda ya yi tarayya da bawansa a cikin abin da ya mallaka na duniya afata adbuduna Allah wa taj'aluna Allah tabaraka wa ta'ala taj'aluna lahu sharikan yanzu sai ku zo kuna sanya wa Allah abokin tarayya afa bi ni'matillahi bi ni'matillahi yajhadun yanzu da ni'imar Allah suke karyantawa shine suke yin shirka a kirar abubakar afa bi ni'matillahi tajhadun yanzu da ni'imar da ubangiji ya muku da arziki sai kuma kuke karyata ubangiji kuke shirka da shi kenan wannan yana nuna mana na farko dai ba mai azurtawa sai Allah kuma ba mai talauta sai Allah sakon farko kenan sako na biyu shine tunda ku ba kwa so a yi muku tarayya a cikin wasu abubuwan ku na duniya to don me yasa za ku rinka yi wa Allah abokin tarayya na marama والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون kenan gini ga wancan aya da ta gabata ya yi asara wanda ya haɗa Allah da wani wajen bauta ya kauce ya kuma taɓe wanda yake roƙon Allah yake roƙon wani Allah ina waɗanda aka ɗora suna roƙon Allah suna roƙon wani Allah in za ka faɗi ka kira Allah shi kaɗai ba buƙatar ka haɗa shi da kowa idan ka je nema ka nema a wajen Allah don ku shine mai bayarwa kabari baya bayarwa duk wanda ya je roƙi kabari ya yi shirka ka roƙi Allah shi shi kadai wahadahu la sharika lahu in ka samu shi ya baka idan ka rasa shi ya hana ka idan ka rayu shi ya raya ka in ka mutu ma shi ya kashe ka haka in ka zama mai arziki shine in kuma zama talaka shine in ka zama mai mulki shine in ka zama baka da mulki shine qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir aikin Allah ne duka wannan ka yadda bayan ya gama wannan kuma sai ya zo maganar auratayya da mata da Allah azurta mu da mu da su wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah shine ya sanya muku mata a tsakaninku abinda ake nufi nisa'a ya halicci annabi Adam da matarsa Hawwa'u wasu malaman suka ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum ay min jinsikum Allah ya halitta muku daga jinsinku azwajan matan da za ku aura matar da zaka aura sai aka yi ta iri ɗaya ita ma mutum ne sai aka ɗan bambanta ko a halitta kaɗan irin ku ɗaya yanzu wata matar in ta sa babbar riga ta sa hula ta sa gilas sai ta zauna ana ita kabbara da ita ba ganewa za a yi ba ko ba ka bane ba so menene hannu ne za ta fitar ana gani ko ba ka bane ba ko fuskar ta kuma ta riga ta rufe kanta ta ɗaura rawani watakila ba lalle bane a iya ganewa ta sa gilasta dan toshe ba lalle bane ku iya fahimta kaga daga jinsin ku ne inda Allah ya ga dama sai ya sa matarka ta zama katuwar jaka ko ba ka bane amma sai ya sa mu auri jinsin mu inda Allah ya ga dama sai a ce ai wani ya gama balaga yanzu insha Allah ta'ala yana nan ya fara neman wata raƙuma zai aura a ce raƙuma ce mata ka je kai ta fama da ita a daki dan ka tarar ta kokawa da ita wallahi tallahi kaga wannan yana nuna mana Allah ya mana gata ko ba ka bane ba ko a hada ka da kaji a ce matarka kazakka ita ita zaka je kai ta fama da ita ka duba sai Allah ya ba mu wanda zamu ji dadi tsakanin mu ko ba ka bane jinsin mu ne kuma sa'annin mu ne ma'ana a halitta ke ma din da Allah ya ga dama da sai sa mijinki wani katon doki ne mijinki to amma sai Allah ya baki miji mai na mutum dan uwanki wa ja'ala lakum min azwajikum banin Allah ya sanya muku ma yaya daga matan nan naku kuka yi aure kuka samu yaya wa hafada da jikoki shine alhafada a haihu kana kallon ɗanka ya zo ya girma bayan ka gama masa wahala shi ma ya zo ya ce shi ma fa ya kai matsayinsa ya je ya auro sai ya kawo maka jika ka zo kai ta fama da shi ka ji ma ka fi son jikan sama da ɗan saboda rikici irin na ɗan adam ga ɗanka da ka haifa naka wanda yake kusa da kai wai wai wai jika wai ya faɗa duka wannan arziki ne sai ka ga ashe ta dalilin ka kai ma ka samar da wata zuri'a kai din nan yanzu a ƙarƙashin ka akai masu yi wa annabi salati wajen mutum nawa da yawa wannan duk aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala ina fata ana fahimta wasu malamai suka ce wa hafada ya azurta ku da masu muku hidima al'awan suka ce a larabci ana cewa man a'anaka faqad hafadaka man a'anaka faqad hafadaka duk wanda ya taimake ka hakika wato ya zama hafad ɗinka wannan kenan warzakakum min at-tayyibat kuma Allah ya azurta ku daga tsarkaka dadada cikin dabbobi da kuma halal cikin abinci afa bil batili yu'minun yanzu mutane da gumaka za su rinka imani al-batil anan ana nufin al-asnam yanzu da ƙarya gumakan ƙarya za su yi imani wa bi ni'matillahi hum yakfurun sannan kuma suna su masu butulcewa ni'imar Allah ne ko masu kafircewa ni'imar Allah ne ita ce tauhidi da musulunci duk wannan damar da Allah ya baku ku kauce masa wasu malaman suka ce afa bil batili ai afa bil shaytani yanzu da shaydan za su yi imani wa bi ni'matin lahi hum yakfurun kuma su kafircewa abinda Allah ya halatta musu su dauki abinda shedan ya halatta musu to bayan nan ko me faru malam ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ya ci gaba da magana akan tauhidi wa ya'buduna min dunillah bayan wannan kuma duka suna bautawa wani ba Allah ba ma la yamliku lahum rizqan irin wanda ba zai iya mallaka musu arziki ba bai isa azurta su ba gumakan da suke bautawa ba su iya azurta su kishiyoyi da suke yi wa Allah ba za su iya musu komai ba la yamliku lahum rizqan minas samai ba su isa su basu wani arziki daga sama ba minas samawati daga sammai kinan ba su iya ba su ruwan sama ba ba su da mallakan daidai da ruwan sama da za su saukan musu daga sama to ya za ka zo kana bauta wanda bai isa saukan maka da ruwa ba wal ardi haka ba su iya ba su arziki a ƙasa ba su isa su fitan musu da tsirrai ba ya za ka bauta wa Allah da bai isa ya tsiran maka da gyadarka ba idan ka shuka shay'an komun karancin abu la yamlikuna min amri rizqi shay'an kenan ba su mallaki komai ba dangane da lamari na arziki da za su iya yi musu wala yastati'una ba za su iya ba la yaqdiruna ala shay'in kenan ba za su iya samun iko akan komai ba wannan yana nuna mana gajiyawar gumakan da ake bauta musu ba Allah ba duk wanda ya bauta wani ba Allah ba yayi asara duk wanda ya bauta wani ba Allah ba zai yi nadama duk wanda ya bauta wa rana ko ya bauta wa dutse ko ya bauta wa itace ko ya bauta wa wani dan adam shi bautar dan adam ka roƙe shi ba Allah ba ko ka ji cewa yana iya baka kariya ba Allah ba ko ka ji cewa in baka rike shi ba ai baka rike komai ba Allah ma bai zai ma komai ba sai ka rike wannan to kaga wannan ya zama kana bauta wani ba Allah ba kenan to wannan ranar tashin kiyama mutum zai yi muguwar nadama zai ciza yatsa wa yau mai abdu zalimu ala yadaihi ya kulu ya laita ne ta khastu ma'ar rasuli sabila to sai Allah ya sake buga mana misali ya ce me
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يسترون نعم الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya buga misali mai banƙayi ya ce zaraballahu matsalan abdan mamluka Allah ya buga misali da bawa wato mallakakken bawa da wani ne yake mallakansa baya mallakan lamarin kansa shi ɗin a hannun wani yake la ya ala shay'in wato baya iya yin komai wannan misali ne na kafiri Allah ya bashi arziki amma bai iya gabatar da wani aikin alheri da wannan arzikin da Allah ya bashi ba bayi da bambanci da abdan mamlukan bawan da yake mallakakken bawa ne la ya kadiru ala shay'in misali daya wa man razaqnahu minna rizqan hasana da wanda muka azurta shi daga gare mu arziki mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ciyarwa daga wannan arziki da muka bashi a boye kuma yana ciyarwa a bayyane wannan ko misali ne na mumini da Allah ya bashi arziki yana aikata aikin Allah yana yi wa Allah da'a da arziki ya gina masallaci ya gina makaranta ya ba da taimako ya taimaki marayu ya ciyar da iyayensa ya ba wa gajiyayyu an faƙahu fi ridallah sirran wa jihar ya ta ciyar da dukiyarsa don neman yardar Allah a ɓoye da bayyane Allah ya ba shi lada da gidan aljanna da wannan na biyu da wancan hal yastawun shin za su zamanto daidai ne bai ce hal yastawiya ne ba saboda makanin man ismun ne yasluhu lil wahidi wal ithnaini wal jama' saboda suna ne a nahau da na iya daukan mutum daya ko mutum biyu ko kuma jam'i shi yasa ya ce hal yastawun bai ce hal yastawiya ne ba saboda a larabci babu laifi tunda man ne aka kawo haka inda ya ce wala yastati'una dinnan yayi amfani da jam'i saboda zuwan ma yanzu wanda yake abdan mamlukan fakiri ko wanda yake yana da dukiya baya ciyarwa ga kafirci za ku iya hada shi da alghaniyu sakhiyu mawadaci mai ba da kyauta wanda yake ciyarwa ya taimaka za su zaman ɗaya amsar ita ce ba za su taɓa zamantowa ɗaya ba bayan da za a yi maruwaci da mai kyauta su zama ɗaya ba yadda za a yi alkafirul asi ya zamanto ɗaya da almu'minu atta'i mumini mai yi wa Allah da'a almuti'u mai bin Allah tabaraka wa ta'ala wasu malamai suka ce daraba Allahu masalan abdan mamlukan din nan ana nufin Abu Jahl ibn Hisham ne wa man razaqnahu minna rizqan hasanan kuma ana nufin sayyidina Abubakar ne to yanzu za su zama da abu jahal da abubakar ɗaya ne? la wallah ba za su taɓa zamantowa ɗaya ba alhamdulillah Allah ce dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah shi shi kadai bal aksaruhum la ya'lamuna da yawa yawa daga cikin mutane ba su fahimta ko ba su sanin wannan bayani da aka yi al'amarin ba haka yake yadda kuke tsammani ba lalle dai mai rowa ba daidai yake da mai bayarwa ba lalle kafiri ba daidai yake da musulmi ba ba za su taɓa zamantawa ɗaya ba duk lalacewar musulmi kuwa wallahi gwanda musulmi akan arni duk wanda yake tunanin gwanda arni akan musulmi to ya je ya gyara zaman imaninsa godiya ta tabbata ga Allah da ya fahimtar da mu gaskiya إنما الحمد الكامل لله عز وجل لأنه المنئم والخالق والرزاق Allah shine mai ni'imtawa kuma shine mai halitta mai azurtawa tabaraka wa ta'ala da yawa daga cikin kafirai ba su san wannan ba to sannan sai Allah ya sake buga wani misalin kuma na gumaka sai ya ce mai malam وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم Allah yake cewa darawa daraba Allahu masalan rajulaini Allah ya dada buga misalin wasu mutane guda biyu ahaduhuma abakamu ɗayan su bebe ne la yaqdiru ala shay'in baya iya komai wa huwa kallun ala maula kuma nauyi ne akan mai gidansa kalmar kallu tana nufin wato siqal nauyi da wabal mutumin da yake bebe miskini nauyi ne akan mai gidansa baya iya komai wasu suka ce maulahun nan ana nufin ibn ammi dan babban shi wa ahlu wilayatihi aina ma yuwajjihu la ya'ti bil khair duk inda mai gidan nan nasa ya juyar da shi ya aika shi shine yuwajjihu duk inda ya aika shi la ya'ti bi khairin baya zuwa masa da wani alkhairi saboda baya gane me ake gaya masa kuma in yayi magana tun da bebe ne ba a gane me yake faɗa ko kayan talla aka bashi ba a gane ya yake shi ba zai iya magana ba ko ba za a fahimci me yake so ya ce ba duk abin da ya ɗauka yadda ya tafi da shi haka zai je ya dawo da shi wannan misalin gumaka kenan malam da ake bautawa la tasma'u su dai gumakan ba sa ji wala tantiku su dai gumakan ba sa magana wala ta'qilu kuma su gumakan ba su da hankali to shine wannan misalin da Allah ya buga abdan mamlukan la yaqdiru ala shay wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair duk inda ya juya shi bai zo da alkhairi gunki me zai zo ma da shi ba zai iya zuwa ma da komai ba za ka iya cewa huwa kallon alama lahu nauyi ne akan mai masa bautar duk wanda yake yi wa gunki bauta yana yin aikin banza ya za ka zo kana bauta wa gunkin da kana bukatar sai ka samu mai daga maka shi in ya faɗi sai ka samu mai juya maka shi idan ya dan goce shi dai in ka masa magana baya ji kai har gwandama bebe wallahi shi kuma zai iya ma magana ba Allah ya ce hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli yanzu shi wannan da wanda yake umarni da adalci wanda yake umarni da tauhidi kenan mai magana mai da'awa mai umarni da ayi tauhidi za su zama daidai da wancan wa huwa ala siratin mustaqim alhali shi din yana kan hanya madaidaiciya mai gakkiyar hanya wanda yake nuna ku yake nuna muku hanya mai gaggiyar hanya yanzu ku da kuke bautawa wani Allah yanzu ku faɗi kuke kiran wani Allah idan kuna neman taimako kuke neman taimako a wajen wani Allah bokaye malam suna nan suna rashin mutunci a ƙasar nan fiye da yadda kake tsammani an ba su rububiya mutane ba su yadda su yi wani abu sai sun nemi taimakon bokaye yanzu za ku haɗa su bokayen nan gumakan naku da kuma malamai da suke kira akan tauhidi suke kaɗai ta Allah zai je kwatano zai saro kaya sai ya buga wa bokansa wai ya duba masa hanya shi ko wannan bokan wani irin tabarau ne da shi da zai iya gano ma daga nan har zuwa kwatano zai tafi ingila zai je kaza sai an duba masa sai ya buga mai gidansa sai ya bashi damar ya tafi saboda ya duba masa hanya akwai matsala ko babu suna nan har yanzu ba su daina zuwa suna roƙon kabari ba suna neman taimakon kabari suna neman agajin kabari an raba su da Allah an hada su da laya an raba su da Allah an hada su da kambo kame kame dan siyasa yau in zai hau kujerar siyasa sai a je hada shi da bokaye su je su sa ya ta tsafi yana bautawa wani Allah su sa mutum ya rinka yin tsirara yana yawo warai kuwa karfe kaza a unguwarsu saboda yana neman dukiya ko yana neman mulki ko yana neman sarauta da masu bunne-bunne da wanda suke sa ake kashe musu dan adam don samu biyan bukatarsu da wanda za a bashi riga falmaran a yi mata tsafi kullum tana jikinsa kullum kun san ana yi wa riguna tsafi ko za ka ga duk inda ka ganshi da ita ne ko babbar riga yasa sai ya rataya ta ko zaune yake a falon gidansa tana jikinsa ko kwanciya zai da matarsa tana jikinsa ko wanka zai yi tana jikinsa saboda an tsafa ta an dafe ta an ce duk inda zai je da ita za shi akwai wanda ake musu da hula wasu da hula ake musu tsafi ba za ka taba ganinsa ba wannan hulan ba har abada akwai wanda ake mai da zobe shi zai je a dafa zoben a zuba masa duk tsafe-tsafen da za a zuba masa shi ne wani bagidaji je suka yi masa akan zoben nasa wai na bata ne wai kuma shi barawo ne zai shiga ya jido a kasuwa ya shiga shagon wani ya yi haka ya murda ya murda shi a tunaninsa ba a ganinsa gogonka ba sai ya shiga ya fara ɗiban kuɗi ba aka ce kai wannan mutum ya aka yi ya rinka tasarrufin da kawai shi yana ganin ba a ganinsa sai ya dan lallaba wai dan kar a ji takun kafarsa ya lallaba ya lallaba kuma ana kallon sa fa da suka fara dirkarsa tukunna yayi ana dirkarsa yana murda abar ce ka wannan fa akwai matsala ina jin maganin nan bai yi ba kenan da yawa suna na haka ake musu malam ku rike tauhidi ku zauna lafiya kada wani ya rike wani Allah zai shiga cikin damuwa to wannan da wancan za su zamanto daidai ne wasu malamai suka ce ana magana ne akan manzon Allah shine mai umarni da adalci din wa huwa ala siratul mustaqim dukkan su misalan da muka gabatar da wancan da wannan ana buga shi ne tsakanin mumini da kafiri kamar yadda atiya ya ruwaito daga abdullahi dan abbas imam ata ya ce al'abkamu din nan beben nan da ake nufi ubayyu bin khalaf ne wa man ya'mur bil adl din nan kuma shine sayyidina hamza da usman bin affan da usman ibn maz'un imam muqatil yake cewa aya ta sauka ne akan hashim ibn amr al haris ibn al haris ibn rabi'at al qurashi mutum ne mai karancin alkhairi kuma yana yin adawa ko in ce yana yin gaba ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama baya son manzon Allah kuma yana faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine aka ce yanzu da shi da wannan za a kwatanta su zama ɗaya ba ɗaya suke ba kenan jama'a da mutumin kirki da mutumin banza ba iri ɗaya bane kasashe abubuwan la yastawiyani ba za su taba zamantowa daidai ba to bayan nan malam me yace kuma walillahi walillahi ghaibus samawati wal ard وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير na Allah ne gaibin da ke cikin sammai gaba ɗaya na Allah ne gaibin da ke cikin ƙasai gaba ɗaya me gaibu abin da ya ɓuya maka baka san da shi ba labarin gobe labarin ɓoye ilimin ɓoye na Allah ne duk abin da ke sammai ba mu san shi ba na Allah ne haka abin da ke cikin ƙasai ma na Allah ne وما أمر الساعة إلا كلمح البصر لا إله إلا الله Allah ya ce al'amarin kiyama fa ba wani abu bane illa kamar kyaftawar ido ne kawai kamar a ce ne kun fayakun aw huwa aqrab aw huwa aqrab bal huwa aqrab wallahi lamarin kiyama ya ma fi kyafta ido duba gwada kyafta ido ka bat ka bude ka gani to la ilaha illallah to tashin alkiyama wallahi ya fi haka sauri kai ne kake ganin sa da nisa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba inna allaha ala kulli shay'in qadir idan abin yana baka mamaki to ka sani Allah mai iko ne akan komai ya tashi kiyamar kamar kyaftawa da ido wannan aya ta sauka ne akan kafirai wanda suke gaggawa wa annabi cewa wai kai da kake magana kiyama din to a tashe ta mana amma ta da kiyama shine Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari a wata ayar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar al'amarin mu ai bai zaman ta illa abu ɗaya ne kawai suratul qamar kamar kyaftawa da ido ne kawai yanzu yanzu ne fa wallahi malam yanzu yanzu ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida da halittanku da tashinku fa kamar numfashi ɗaya ne kawai cikin suratul luqman halittar gaba ɗaya da rayuwar da za ku yi gaba ɗaya da tashinku da Allah zai a tashe ku a kiyama abu ɗaya ne wannan aya tana nuna mana mu shiga hankalinmu mu shiga taitayinmu mu bi a hankali da duniya kar mu taba tsammanin tashin kiyama wani abu ne mai wahala a wajen Allah mu yadda abu ne mai matukar sauki mu yadda abu ne wanda yake ba shi da wahala a wajen Allah daman ba a danganta wani abu mai wahala wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa iyyara wa ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir Allah ya ce iqtarabati sa'a kiyama fa ta matso duk lokacin annabi fa aka faɗi wannan ayar wan shaqqa al-qamar ga wata ya riga ya tsage idan sun ga aya alama sai ce wannan ai sihiri ne Muhammadu yake yi ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah kiyama fa ta riga ta zo ba wani magana gaggawa sai Allah ya ci gaba da bayanin ƙudurarsa gare mu yadda ya fitar da mu nan والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine ya fitar da ku daga cikin cikin mahaifanku mata a riwayar ko kira'ar al-kisai wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum bi kasr al-hamzati hamza ya karanta bi kasr al-mimi والحمزة كنا زي زما والله أخرجكم من بطون إمهاتكم sauran malamai kuma suka karanta kamar da Allah mai karanta mana wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ana nufin Allah shi ya fitar da ku daga cikin cikin mahaifanku akwai wani a cikin ku nan wanda ba daga cikin mahaifiyarsa ya fito ba la ta'lamuna shay'an lokacin da ya halicce ku ba ku san komai ba zance ya cika kowa da ya adara a duniya bai san komai ba yanzu wanda aka sauke shi a nan duniya bai san komai ba har ya kamata ya zo na alfahari da ilimi har ya kamata ka zo kana alfahari da cewa kai ka san wani abu wani bai sani ba kuma waye ya azurta ka da ilimin komai ba sai da aka koya ma kama nonon mahaifiyarka sai da aka koya ma don sai an dago kanka an dodana maka ko ba ka bane ba
yanzu wannan kuma sai dan adam ya zo yana dagawa yana nuna isa da girman kai wai shi mai ilimi ne wai shi har yana da bakin da zai ci mutuncin wani ko ya zagi wani wanda yake da wannan sifar la ta'lamuna shay'an bayan wannan wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida ya sake sabon zance Allah shine ya sanya muku ji da gani da zukata waye muku wannan ba Allah ba kafin ku fito daga cikin cikin mahaifanku ya ba ku ji sai ga jariri yana durwa ana haifarsa in dai ba kurma ne ba aka haife shi kana daka mai tsawa zaga ya tsorta kenan yana ji ya bude idansa idan ka miƙa hannunka zaka cake idan sai rufe ko yau aka haife shi kenan idan yana gani kuma shi ma yana tsoron matsala Allah shi ne maganin daga da wani ne rubuta a mota ce kai dai ka ga mutum zance ne a cikin zance ina jin wani ne tafka masa tsiya ya rubuta la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah kan ni'imomin da ya muku Allah ya ba ku ilimi ne bayan kun fito ba wanda aka ba shi ilimi tun yana cikin cikin mahaifiyarsa sai daga baya kuka koya ƙudurar koyan daman koyan Allah ne ya ba ku arama bayan nan me ya faru ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كنا قليلا ما تشكرون kagaya musu Allah shine ya fara halittan ku ya sanya muku ji da gani da zukata amma kaɗan ne daga cikin ku suke yi wa Allah godiya qul huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tusharun gaya musu shi Allah shine ya shuka ku a bayan ƙasa kuma gari shi za ku koma shuka ne ya shuka ku a bayan ƙasa ƙarshen ku dai gare shi za koma karshen tika tika tik dole sai an koma ga Allah ko ana so ko ba a so ko an yadda ko ba a yadda ba ko da dadi ko ba dadi ya ce kai yanzu ma gaskiya mutum ya mutu yanzu akwai matsala wani ne wai yake faɗa akwai matsala akwai matsala akwai matsala ai matsala sai an je ma Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu kariya alam yarau yanzu mutane ba su gani mutane ba sa gani a kira'ar ibn amir da hamza da yaqub alam tarau yanzu ku ba ku gani ila tayri musakharatin fi jawi sama ba ku gani zuwa ga tsuntsu ko tsuntsaye da Allah ya hore su musakkarat mudallalat Allah ya hore su fi jawi sama a sasannin sama a iska tsakanin sama da ƙasa ko ba ku ganin tsuntsaye yanzu wannan bai sheku abin izina ba ba fa wata igiya da ta rike su ba fa wanda ba jifa fa aka yi da su ana jiran su dawo ba ga tsuntsun nan yana tafiya a ƙasa ɗaf ɗaf ɗaf kawai yana tashi sai luluka sama yanzu ba ku ganin wannan tsuntsu zai yi tafiya wajen mil masu tarin yawa a sama wasu malamai suna faɗa wai fa'ida don sani ban akwai mai harkar tsuntsaye sai gaya mana wani malami ne ya ce duk inda tsuntsu zai gudun da zai zai wuce mil goma sha biyu ba a sama bai isa nan Allah ya tsaye da shi iya mil sha biyu ne duk gudun da zai iya kurewar zai ba ya wuce mil goma sha biyu daga nan kuma sai dai yiwu ƙasa yana wuce nan kuma ya shiga matsala shi ma ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda yake rike su in ba Allah ba yani ma yumsikuhunna fil hawa idan tsuntsu yana sama din nan ba wanda yake rike shi in ba Allah ba inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu imani da Allah yau da duk ana ta karanta mana abubuwan da za su daɗa sa mu sakankance mu yadda da Allah mu yi imani da Allah to bayan nan kuma har yanzu dai ga wata baiwar da Allah ya mana shine ya mana mai والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله شيني يسنيا muku wato wuraren zama daga gidajenku kenan shine ya mayar muku da gidajenku wurin zama sakanan maskanan kenan taskununahu aikin Allah ne inda ya ga dama da sai ce kowa akan bishiya zai rinka kwana wallahi wanda yake da kudi a cikin ku ya samu katuwar bishiya dan talaka ya je nemo bishiya wadda bata kai ta kawo ba inda ya ga dama sai ce a cikin kwata za ku yi ta ginin gidaje ko shine wajen kwanciyar ku ko ba ka bane amma ya mutunta ku ya kimanta ku ya ce ku yi gidaje ko da itace ko da itace ko da ganye ko da ƙasa ko da dutse ku dai yi amfani da ƙasa ku yi gini ku samu maskan waje alalakun min juludil an'ami buyuta sannan Allah ya sanya muku gidaje kuma daga fatun dabbobi kuka yi hema da fatan dabba kuka yi kubba da fatan dabba duk waɗannan ana yin gidaje da su in aka same su a wadace yadda ka san za a yi amfani da wato itace ko amfani da ciyawa duk ana amfani da su kuma ka ji lokacin sanyi si sanyi lokacin zafi si sanyi juludil an'am tasakhifunaha Allah ya ce kuna kuna jin saukin daukan su ba su da nauyi za ku jeme su ku ji ba su da nauyi yani yakhiffu alaikum hamluha daukan su sai zama bai da nauyi a kanku kenan mutum zai iya daukan gidansa ya tafi da shi ba ku gane ba a daɗin lokacin da suke gidaje da waɗannan fatu na dabbobi sai ka ɗora fatar da za ka yi gidanka akan dabbar ka ko akan jakar ka yi tafiya daga nan hannun jar kana sauka kawai itace za ka nema ka kakkafa sai ka shimfiɗa fatan nan ya zama gida shine tasakhifuna kuna jin saukin dauka kaga wallahi mu da ma hakan ake da yafi mana wallahi to wallahi malam yanzu malam tashi hankali sai an ce ka sai rodi ka duba yadda muka dora wa kanmu wahala sai kuma Allah ya dora mana wahala yanzu inda za mu yi amfani da itace za mu yi amfani da ciyawa lafiya kalau fa za mu zauna a gidajen mu amma me yasa muke wahala saboda mun ce sai mun ji dadi kuma a gaya mun a garin nan yanzu idan ka zo kai gidan kara da gidan ciyawa ka kyautata shi ka gyara ka yaɓe shi da ƙasa ba zai zaunu ba lafiya kalau zai zauna sai ka fi samun fresh air lafiyayya ma baka da matsala matsala ka kai kwari ka tafi samun shelters ba shi kenan ba daɗi za ka ji sosai to amma yanzu tunda mun ce kowa sai ya ji daɗi ka ƙare rayuwarka kana tara kuɗin filin gida ka ƙare rayuwarka duk ƙyar a zo ana ma murna wai ka samu filin da zaka gina gida shi ma fa gidan nan bai zai ishe ka ba duk inda ka shekara goma kana haihuwa sai a ce baba gidan nan ya mana kaɗan ka shiga uku wahala ta ishe ka sai ka nemo wani Allah Allah kake ayanka su gama girma ka sallame su ka tura su gaba to tunda muka ɗauki wahala shikenan yanzu samun filin wahala ba wani abu bane ƙasa ce wallahi ka duba daji a Kano kana fita nan hanyar gwarzo ka ga daji iya ganin ka amma dole mun ce sai mun zauna a nan mun haɗu ke sa wurin yayi tsada sai kaga an daga ma wuri wajen miliyan kaza kuma dole ka saya amma yanzu nan kama hanyar wudul din nan ga gonaki iya ganin ka daji ne daga nan har Niger duka duka da kafa ma zaka iya tafiya mintuna nawa ne amma tun da mun ce sai mun ji daɗi sai aka ce ku takura a cikin garin kuma ku ci uban tsada kama hanya nan idan za ka tafi dan batta ga daji iya ganinka kana zuwa da wano kana tsallaka shi kenan kana zuwa da wano kana tsallaka kana zuwa nan wane ne ake cewa kana tsallaka ga gonaki nan amma ba za mu zo ba sai ga mutum yana gani a shi ya zai zauna a can to kowa ya ce sai ya ji daɗi wannan yar jar wutar ta bakin titi shi ma yana so a ce kusa da unguwarsu ne ina fata ana fahimta shi kenan sai a saka wahala rodi rodi alaji rodi kudi sai ka ji ana alaji yanzu alaji rodi nawa yake yanzu a ce tau ai alaji ya haura ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me za ka wanda kanka je ka wajen gari ka saro tsano ga darbejiya a kofar gidanka ka faffaskare su idan ka rufa ka dora ciyawa lafiya kalau za ka yi rufin ɗakin ka kuma kai baccin ka har da mun shari in ƙasa ce ta gagare ka ba da ka toni rijiya a gidanka mana ka ta toni rijiyoyi fi sabilillahi ko ba ka bane ba to siminti tsada yashi wahala ka duba yashin nan fa Allah ne yake bada shi haka kawai Allah yake sakin ruwa a kogi ya tumurzawa yana tafiya yana tara yashin kuma ya bada shi kala kala wai akwai wani mai tsakuwa akwai wani dan karayi akwai wani dan dan batta akwai wani dan wacece kala kala masu tifa sai ta azabtar da mutane akwai mai laushi akwai dan rauni akwai mai dan tabo akwai mai dan fari-fari akwai ne mai dan wayewa akwai yaska yaska akwai wacece wacece wannan tallahi kuma diya shi sunan shi zuwa fa ake dajin Allah kogin Allah a ɗebo amma a zo a yanka maka kuɗi dole ka biya dole ka biya bayan ka gama wannan ka zo bulo ɗin bayan ka gama wannan kuɗin masu aiki bayan ka gama wannan kuɗin tono bayan ka gama wannan kuɗin katako katako alaji katako da za ka mammakala haka rayuwar mu take karewa muna neman kuɗin mu gina inda za mu kwanta wani ya gama kashe miliyoyin kudinsa shekaru yana gina gidan ashe gaba ɗaya shekarun nasa ya kare su akan wahalar neman kudin gida yana shiga bai fi sati ɗaya sati biyu ba ya mutu kwanan nan sai da aka nuna mun gidan wani daga bakin titi kana hango shi katon gida iya ganin ka an yi katon kwanan nan ya wuce da kowa windonsa yana hango gidan kowa sha ba alaji ai wanda kai sama ka sha iska alaji in kai sama za ka yi wa ƙasa kwatsam wallahi malam mutuwa ta zo masa kuma shi ya kai kansa da kansa asibiti ana ganiyar jan kuɗi a kasuwa ana harkar dukiya alaji an gina gida alaji ga mota alaji ga 'yan yara 'yan mata suna tashi suna jin babansu yana da kuɗi ya mutu can shago can shago can shago yana kabari matsatsan wuri haka duniya take ba ta da daɗi lafiya laufa lafiya kalau ba abu mai ciwo irin tafiya lafiya kalau din nan ba a tsammani ana shiri dogon shiri a nan gaba kaza za mu yi za mu yi kaza za mu yi kaza Allah yana kallon ka a tafin hannun shi in Allah ya sa da in wata rana mun samu lokaci da yaddar Allah insha Allah na gaya muku da mu zamu rinka zuwa da dan majigi haka in mun samu mun mallaki majigin zamu rinka sa farin kyalle anan akwai karatun da yana buƙatar sai mun rinka buga misalai zan kawo muku misalin gidan annabi a yanda aka zana shi a tarihi yanda aka karanta yadda gidan manzon Allah yake ku ga gidan ku sha mamaki gaba ɗaya gidan annabi da gidan matan nasa da ake fada duka gaba ɗaya wallahi duka itatuwan dabino ne zarban dabino ne fallo ne wallahi malam ina irin itacen dabino zarban dabino ina wallahi shi ne in kawo muku hoton ɗakin kaba a dacan shekaru aru aru da suka wuce da itace aka yi dakin ɗin kaba ice filar da take ciki dutse ne a ce ma ga gidan wani ga gidan wani ga gidan wani ka gani ka kwatanta kai yanzu da Allah ya baka damar da Allah ya baka shi yasa Allah wallahi Allah bai tsananta mana ba wallahi wallahi Allah bai tsananta mana ba yanzu kaga muna kukan kayan gini yayi tsada kofa ta yi tsada katako yayi tsada waye yayi tsada idan ka je ƙauye a daji mutanen ƙauye da suke tonan rami a wajen gari suke ginin ƙasa ba su wannan kukan iyakaci mutum abin da zai samu ya samu kuɗi ya sai fili ko gonar gadansu ya je ya karta da ido na kwanan nan na je wani guri ziyara na ga wani kawai wallahi malam gonar su ya samu kawai ya zo ya samu tebur kaga tebur dai da tebur ya ta kankare a kai na ta kankare yana fudda yana fudda foundation kawai sai gashi ana tonar rami a gefe ana kwaba ƙasa ana yin bulo ya doddora bulansa kawai ya daga ya je daji ya saro itace a daji icen Allah ya daddora damuna ta ya samo ciyawa ya shimfiɗa ya nemo ƙasarsa ya yi yaɓe ya zube ƙasan bai da hali ba su minti ko ɗaya a ciki ya shigo da iyalinsa ta zo da ɗan kayayyakinta ta sa leda a kasuwa yaɓan da aka yi sai ta sa leda ta ja haka ba ta rube yaɓan ba ba shi kenan kana shigowa sai ga leda ko ba ka bane saman ma aka masa kwalliya irin na mata ya shiga ya sha amarcinsa lafiya lau kai ku kana nan an yi dakin an sa sili an yi wane ne ga wani ac a can ga wane ne ga hawan jini kana ta burgewa ga mutum yana ta burgewa na ba ni ruwa ba ni ruwa kwana zai yana shan ruwa ya kasa bacci ban kwaya sai da kwaya haba ya haba ya ce ba zai iya bacci ba saboda ba kwanci hankali ka san me yayi ni yana neman haram haram haram yake nema a ofis din nasa haram suke ci kowa ya ce sai ya hau mota mai kyau a gari sai ya saka riga mai kyau sai ya ci abinci mai kyau an yi auren yar wance an kashe kuɗi ni ma yata sai an kashe kuɗi ku je ku gani kawai yadda ake kin sauki ba bata lokaci yarinya ce lafiyayya budurwa lokacin ta yayi za a ce an bayar a bada abin da ya sauka kayan auren gaba ɗaya wallahi kun san fanteka a fanteka fanteka za ku ga mata biyu uku sun ɗauka ɗaya ta ɗora nan ɗaya ta ɗora nan da ƙafa kuma ƙauye ne fa babu ko keke da ƙafa za su raka a ɗauke ta da ƙafar amaryar na ƙafar ta ya baki kirin ana wanda kan min kan Allah barkidin Allah kula da wallahi talla da kika ba goganka yana can da abokanansa yi a ranar ma sai da ya je gona ya yi noma ya dawo dan yadinsa da nan wallahi bai wuce yadin 500-600-700 ba yana murna zuwa abin da abokanan su suna suna kado ya ne sai ya mata su tafa a kai masa yarinyarsa mai tsafta lafiyayya bata iya facebook ba bata san whatsapp ba ba ruwanta da samari bata zo birni korar iska ta buge ta ba ba wanda ya taba taba jikinta fresh budurwa lafiyayya min indillahi tabaraka a kawo masa a gani ba wani ne wai ya je ha? ya ji a rama dariya na bashi kenan aini ina gaya muku wannan ne wallahi kaga auren birnin nan da ya gagara ku tafi ƙauye wallahi Allah wallahi wallahi malam ka je ka samo yar ƙauyen da bata san komai ba bata waye ba musulma mai tarbiyya ka ɗauko ta ka kawo ta birni ka ga ladabi da biyayya duk abin da ka faɗa bi za ta yi amma waɗannan waɗannan yayan zamani wai me ya kai takura ni ba ka cika ban ni ba baiwa ba ce kaza to yar zamani ce yar titi wannan hasken wutar lantarkin duk ya bude mata ido ta waye ta je jami'a an nuna mata ita ma fa tana da yanci an ce mata in ya mare ki ki mare shi ko ba ka bane ba bari mu dakata nan kan su kawo daure mu abin da muka sai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba Allah yake cewa malam Allah ya mai da kai gida lafiya kuma Allah ya kara maka lafiya amin da Allah malam wai ɗalibi ne yake so ya yi sallah amma babu damar yin alwala sai ya sallar a haka cikin larura me hukuncin haka ya aikata haram haramun ne yin sallah ba alwala idan babu ruwa in babu damar yin alwala ba sai taimama ba a duk inda yake sai iya taimama aiko ko babu ƙasa dai akwai ƙura a wurin ko ƙura zai iya yi so haramun ne ba daidai ba ne kuskure ne wannan ya ce Allah ya maka albarka don Allah a yi min addu'a Allah ya shirye ni kuma Allah ya sa na dinga rike hadda to Allah shirye ka Allah ya baka ikon rike hadda cewa don saban da kake watakila yana tasiri wajen hana ka rike hadda wannan takarda ne yan uwa suka rubuto cewa aminci youth development association aida sabuwar gandu suna cewa kamar yadda ake ta kira a wannan majalisi mai albarka cewa ai kokari a samu ilimin zamani da na addini wannan yasa wannan matasa suka yunkura don taimakawa yan uwansu matasa masu kokari yin karatu na kammala sakandare da shiga jami'a suna shirya extra lessons domin su taimaka wa masu rauni wajen koyon ya ake zana jarbar ne ko waye nafted da jam don bayar da horo na musamman da kuma bayar da shawarwari ga dalibai suna sanarwa ne amma ba su faɗi ayin da za a je a same su ba wanda ya san inda suke to sai ya je in yana bukata Allah muku albarka ya saka muku da alkhairi akan kokarin da kuka yi haka ake so a rinka samun matasa masu kishi suna kokarin taimakawa yan uwansu ko don neman kuɗi kuka yi Allah muku albarka don kun taimakawa yaran matasa wanda bai da hali kuma ku masa kyauta da Allah malam wai biki da ake yi a taro da ake ana yin biki na mata ko suna ya halatta al'ada ce al'ada ce sai a kiyaye in babu wani abin da ya saba wa Allah a ciki babu laifi aje a yi amma yin akwai saban Allah a ciki kuma ya zama haramun an samu annabi da aka aurar da Aisha mata sun dan yi taro sun taho sun kawo ta gidan annabi sallallahu suka kawo ta maskatar da manzo Allah waje yake cewa a'a ya naga mata sun taho haka an kawo biki an kawo amarya babu alamar an kawo amarya ya ce ban ji kuna dan rerawa ba kuna cewa atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum ya ce ai an san al'adar mata inda sun dauko amarya ai suna dan rerawa haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam kaga wannan yana nuna cewa zai iya yiwa ɗabi'ar mata ne daman suna yi kuma bai hana su ba in dai babu sabon Allah a ciki so yan wake-waken da za su yi a tsakaninsu su babu zambo babu bayyana tsiraici duk wannan ba haramun bane a biki wallahu ta'ala alam wannan yake ce Allah ƙara malar lafiya wai waɗannan abubuwa suna jawo talauci wai kuma hadisi ne na ɗaya share ɗaki da sutura na biyu cin abinci akan tafin hannu na uku face hanci lokacin da ake kashi na hudu cire farce da haƙori na biyar susa da itace wallahi ban sani ba ta gaskiya ne sai a ƙara gaba wannan yake cewa don allah malam a jawo hankalin yan uwa maza masu koyar da mu matan aure mace ce ta aiko ku ji da kyau ustazai masu makarantun islamiyya ta ce malam a jawo hankalin maza masu karantar da mu matan aure a islamiyya akan su ji tsoron allah fa su kame daga son da kuma sha'awan tattaunawa da hira da matan aure don gudun fitina sun da larura ta sa suke koyar da mu kenan ana samun malaman da suna dan sakin jiki kenan mutum ya zo ta hira da mace kamar matarsa ya keɓance da ita ta abubuwa wannan haramun ne ko ɗalibar ba ta faɗa ba kai ma ka san haram ne kuma gaskiya ne larura ta sa namiji ke koyar da mata larura babin larura nan gaba ku rinka sa shi a ƙarƙashin kafin ko ku nemo dogo to idan ya yi gajarta ba mai da shi yadda yake gajarta na islamiyya dan suna sake jiki suna wuce gona da iri wadda kuma gaskiya ba daidai ba ne ba ma sai matan aure ba har yan matan ma ita mace iya yadda ka sake mata iya yadda ka sake mata jiki haka za ta bi ka kuma tsautsayi zai sa wata ran ta je tana ba wa labari wa mijinta ka zo ka ji kunya kuma daman saban Allah ne ba daidai ba ne iyakacin ka koya musu karatu kawai ba laifi za ka iya mata fatawa fatawa ta sirri za ka iya kebancewa da ita yi maka fatawa amma mutum ya shigar da wasanni da wasu abubuwa wanda yake ya wuce gona da iri wannan ba daidai ba ne cin amana ne ina fata ana fahimta yauwa kuma malami a hannun mata sai addu'a sai addu'a auna mutum suke sosai yanzu wani malami ana ba da labari ya zo irin wannan yana sakin jiki da matan na wata rana ya zo zai a makaranta ce ta sakandare ya zo zai wata bulala dukansu yake an ce a daina dukan 'yan mata shi amma zani su yake sosai da ya zo zai dake wata ya daga haka zai dake ta nan sai ta yi kansa kawai ta rungume shi sauran 'yan matan aka ta ihu ana dukan teburi yana ki fasa ke ni na gaya miki ki sake ni wallahi wallahi yana shauɗa mata bulala yana ki sake ni fa ta rike shi gam su kuma yaran su sun fahimci wani abu yayyayyai da babbar rigarsa yarinya na ta rungume ta rike shi ko kawa kata kata kata kata ta kita suke shi sanda dukan su yake ke sa ka daina garajen dukan yarinya budurwa za ta kunyata ka ka sa ta shara a wankin bandaki a tsince-tsincen ledodi a makaranta a ka ajiye ta a gefen aji ka ce ta jira a ka ba ta ƙur'ani ka je ka ce ta rubuta ma shafi bakwai duk aiki ne yayi kaga ka koya mata rubutu a dole ka sa ta aiki a dole a ka ba ta wani shafi ka ce bara ki bar makarantar nan ba sai kin bani hadda duk aiki ne amma ka zo ka daga bulala kana dukan su in wata rana wata ta kai maka runguma sai ta zubar da kai sai a zuwa sai a wallahi tallahi malam wani kaga wance ta rungume shi shikenan ta bata maka tarihi kuma shegu ne yan matan nan ba su da kirki a wani lokaci wallahi da kike suna sane in gaya maka gaskiya karka yadda ka zubar da mutuncin kanka yawwa a kiyaye wayin wannan yace da Allah malam yaya ake ya annabi yake ta auzi ne auzu billahi minash shaitanir rajim koya ya zo a riwaya albani yake faɗa Allah masa rahman zala yana auzu billahi min shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi aka yi zo a riwaya annabi ke yana karawa da min hamzi wa nafsihi wa nafthihi shi sa shi albani kullun zaka ji yayi auziya zai karanta qur'ani irin wannan yake yi yace Allah kai malam gida lafiya to amin summa wannan ya ce Allah ya ƙara mana lafiya amin tare da sauran ɗalibai wai shin ya halatta idan aka yi mutuwa an zo raka gawa a bita da zikiri da dukan kirji sannan kuma idan an dawo kuma a zo a kafa da'irar wani zikirin shin hakan halak ne Allah mai da malam gida lafiya sunansa bid'a bai halatta ba a raka gawa da zikiri wannan zikirin na kuma abin da zai mata an yi mutuwa a zamanin annaba ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba in son zikiri ne tsoron Allah ba wanda ya kai shi to bai ba ya wani zai zo ya ce mana ayi kuma da kuka je kuka dawo kuka binne shi kuka zo kai da'ira kuna zikiri awa kuke zikirin kun san dai zikirin ku ba zai kai masa ladawa sannan shi kansa wannan da'irar da kuke kuna zikiri kuna dukan kirji bid'a ne ba addini bane ba wanda ya shi ba dalili akai masu yin ma sun san son zuciya ne suna dai cashewa suna motsa jiki kawai da ma yi kana yi kana motsa jiki da ma zuwa kai filin kwallo kake haka ya kuma kama wallahi ka samu dan dama dama ka motsa jikinka wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ya ce shi da matarsa kullum sai sun kalli blue film sosai ya ce yanzu shi ya shiga wata damuwa abinda yake damunsa sau da yawa wani lokacin sai ya ji baya sha'awar iyalin nasa ya kwanta da ita dole sai ya ɗauko sun ɗauko blue film ɗin sun sa suna kallo sai su rinka saduwar wannan kallon blue film ɗin shi ke tayar musu sha'awa wai shin hakan laifi ne kuma me mafita a bani shawara amma dai wannan da ba dan dai tambaya kai da ya kamata a zane ka wallahi yanzu akwai wani mai hankali da yake shakkar cewa ya bude tsiraici ya kalli blue film an san me blue film ka kalli fa ana zina mace ta bude al'aurarta a haska da kyamara namiji ya bude al'aurarsa a haska da kyamara a nuna yadda namiji yake saduwa da mace yadda mace take yi wa namiji tayar masa da sha'awa ta mai da sha'awa ya tayar mata da sha'awa yanzu wani ya rubuto min takarda yana tambaya na wai halal ne yanzu mutumin da yake nan ko yake musulmi yake kasar nan ya jahilci wannan abu tsakani da Allah fa kuma yanzu mutum ya zo ya shiga daki daga shi da matarsa ya kunna ai kaga bala'in zunubi kenan mutum ya shiga shi da matarsa yana kallo kaji wai yanzu baya sha'awar matar tasa baya iya saduwa da ita sai ya kunna wannan masifar sai in ya gani wannan ke tayar masa to ni dai amsar da zan gaya ma in ce ka shiga uku Allah kuwa wallahi ka shiga uku mama uku ba ka shiga goma sha uku wallahi ka tuba ka je ka istighfari kuma ina jiye maka tsoron Allah ka mutu akan wannan yanayi ina jiye maka tsoron gamuwar da Allah gamuwarka da kai da mataka da Allah kuma ka cuci mataka da har za ka iya zuwa ka buɗe ka kalli wannan abin ka yaudari baiwa Allah in abin kirki ne me yasa kuke rufe kofa kuke kalla me yasa ba ka ɗauko ta kofar gidanka ka kunna kuna kalla tunda abin kirki ne me yasa so tubanka shine zai dawo maka ya dawo da kai cikin hayyacinka mafita kuma yau din nan ka koma gida ka je ka babballa wannan kasa sukan ka kone suka sa musu wuta in dai tuban gaskiya kai ka dauki wuta ka bunka musu yau kafin kai bacci ka ɗebo tokar ma ka zuba ta a kwata kofar gidanka shi fa maka alheri amma babu alheri a cikin wannan kallace kallacen kuma yanzu wannan fa wallahi yan wana wannan din Allah ma ya masa albarka wallahi yayi kokari ma ya rubuto kun san wannan tsiyar wallahi mutane da yawa a gidajen suna yi ka san akwai wanda zai zo ya bude wannan muguwar tashan da shi da yayansa suna kallo yaron ka yana gani namiji yana mirgina mace yana hawa kanta sai sai dai ka ji an dauko min kofi ya dan juya ya kunya ta kama shi yana yaudarar matan yana abin nan kunya giltin da sai ya kama shi wani irin abu ne wannan fa'ina ta tabun wannan wani irin fitsara ne wannan sai mutum ya zo ya ce wai wai shi tarbiya ya damu da tarbiya tarbiya ga kuna kashe kanku da tarbiyar gidajenku a gidajenku da kanku mutum ya zo yana kallon fima-fiman nan kuma matan mu wallahi su ji tsoron Allah yanzu akwai tashoshin da malam ba sa ganuwa wasu matan makirai ne in ta samu wuri wallahi in kaga abin da take kallo abin ba zai gani ba mala akwai tashoshi mara kyau ba marasa kyau tashoshin ba su ganuwa Allah wata tashar kana danna ta abin da zaka fara gani sai gaban ka ya faɗi Allah Allah wallahi mai jin kunyar Allah wallahi ba zai iya kallon wannan abun ba Allah ya soye so abinda kai haramun ne ba daidai bane kuma shawara ka tuba ga Allah tabaraka ta'ala kuma ina nan ina jaddada maka shiga uku inda baka tuba ba wani yana cewa wai mai hukuncin wanda ya ce wa matarsa je kina sake ki shika uku a lokaci guda wai an ce wai bai yiwu ba ya bai yiwu ba ya yiwu mana amma ɗaya ne ya yiwu ukun ne bai yiwu ba amma ɗaya ne a bisa ƙauli daga cikin akwalin ulama so shika ɗaya ne in ya ga dama sai ya dawo da ita ya ci gaba da zama da ita idan kuma bai dawo da ita ba shikenan ta gama idda sai ta yi aure wannan ya ce wai yana so ya hadda alkur'ani amma in ya fara haddar sai ta ki zama don allah ka bani shawara yaya zan yi ta zauna kaga duk wanda yake fa karatun qur'ani yake hadda haka hadda ta gada haka hadda ta gada duk wanda ya zo yin hadda ya ce wai kullum wai idan ya juya ba sai ya ji zanzan bai bata ko ɗaya ba to ba za ka iya hadda shi qur'ani ba ni wannan abun ya same ni da lokacin da muke hadda wala ba na manta sai din shekara guda a suratul baqara bi in na tafi na tafi na je can karshe da na zo da na zo muraja in na dawo na zo muraja ba qur'ani in na gaba ta zo ba in zauna bakin ciki goma da ɗari ya ishe sai in ce zan sake sabuwar hadda in sake komowa kuma duk in tai in tai in tai in tai in tai wai so ne sai na yi na gama tas sai daga ba wani malami na ga mai ce ai ba haka ake yi ba ai tafiya ake yi za a yi tafi hadda farko ne ta dan yi ta yi laushi ba ta yi laushi ba da dan rauni raunin ta kana tafiya haka in ka zo muraji'a in ta kakare ka dauki qur'ani ka duba sai ka dora haka ake kana tafiya har ka kai haka sannan sai ka sake dawowa sabuwar hadda kuma duk sabon nika ba ga injin nika haka ake ma an zuba masara in aka barje ta farko ta farko ta tafi ba wai nika farko yake laushi ba yake to haka shi ma qur'ani yake sai ka tafi da shi a haka ka ta tafiya ka ta tafiya in ka sauke to wannan shauƙin ka saukin sai sa ka kuma ka sake sabon nika to wasu sukan yi wannan sau biyu sau uku sau hudu sau biyar ma ka je ka dawo kuma duk mai dabara in hadda qur'ani haka yake in ka kai sai ka dauka baka hadda shi ba sai ka dawo wannan karatun da kai na farkon sai ka sake kowane shafi sai ka mai wannan karatun ko da ka haddace din sai ka gaya wa zuciyarka baka haddace ba ka tayi ka tayi ka tayi ka tayi sai ka yi sauka a haka in ka zo muraji a ko musafa za ka kana tafiya lami lafiya duk da haka kai ta gaya wa zuciyar cewa da saura ba ta yi laushi ba sai ka sake dawa sabuwar sauka nan kuma da wuri za ta yi to haka ake yi to shine zaka an ka nemi kayan ka kana samu kuma yau da gobe rayuwa ta kan sa a dade ba a karanta Qur'ani ba musamman a wannan zamanin duk wanda ya shiga harkar masara da neman masara ya fara tara iyali a gidansa ɗa ɗaya ɗa biyu ya fara aiki koyarwa a can koyarwa a can ko ya fara zuwa kasuwa ko aikin gwamnati ka dawo a gajiye sai bacci da kyar shedan zai barka ka tashi da daddare ka dan yi muraja wallahi da kyar ake yi to shine amfanin wanda yake hadda ya tsaya ya nika haddasa tun wuri Imam al-Khatib al-Baghdadi yake cewa duk wanda ya kuskure bai yi karatu ba ya bari sai da aka dora masa nauyi to kuma bai zai iya yin karatun ba to haka ake yi so ina baka shawara kawai kai ta tafiya haka ka ta tafiya a haka idan ka zo muraji'a ka gaba ta zo ba dauki qur'ani ka duba ka dada wucewa to za ta zauna insha Allah shekarun hadda kuma yana sa ta dada dadewa shekarunta da yawan karanta ta yanzu za ga wanda yayi shekara 40 ko shekara afwan shekara 20 ko shekara 15 da haddace qur'ani yana yawan muraji'a ba za ka hada shi da sabon hadda wanda duka duka biyu shekara biyu da gamawa ba laushin karatun zaman karatun yadda karatun yake fita daga bakinsa za ba iri ɗaya bane da na sabon kamo to haka yake Allah gane don wai malam wai da Allah akwai nau'in attachment da ya halatta mata su saka to sai ka je ka tambayi wanda suka ce maka ya halatta wani nau'i su saka din sai su gaya maka nau'in ni dai abin da na sani annabi ya ce haramun ne ƙara gashi kuma a cikin hadisin annabi bai ce banda mijinta ba na sani akwai maganganun malamai wasu suna cewa mijinta yana so za ta yi masa a'a na kaza ne waye waye duk ana faɗa amma dai abin da ya zo a hadisi annabi ya ce haramun ne ya tsine masu ƙarin gashi kuma hadisin da ya zo bai ce ban da mijinki ba ƙara gashi ya ce ƙarya ne ƙara gashi so ni dai anan nake nake ba da fatawa tukunna sai kuma na ga abin da ya gamsar da ni sai in tashi daga wannan fatawar sai in canja in koma wani ina fata ana fahimta so kada a ƙara gashi kowace mace ta tsaya akan gashin da Allah ya hore mata to sai kuma watakila wani zai iya bada fatawar a ƙara to shi kuma iya bada hujja ya bada dalili ya gamsar da kai kaga sai ka bi ni daga inda nake anan nake tsaye an fahimta wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh